ka samu ba baka isa ka samu ba duk maraji'un duniya ya hutar da kansa ba zai samu ba wallahi wallahi ba zai samu ba duk maraji'un duniya ba zai samu ba sai da abdulkadir ne ya kawo tafi can ka je ka damke shi kafin ka zo ka dauko firiyadu tafsiri kana ma shobara rashin kunya ya kawo hadisi nan hadisi kaza babu tafi ka fara damkan ubangidanka tukunna kafin ka zo ka taba shobara wannan shine magana to mu tafi kan maganan mu bar wannan maganan a haka mun tsallake ta mu je kan Jamalu Abdul Nasir kun san ya kawo Jamalu Abdul Nasir shugaban kasar Misra sai ya ce wai ya karanta rayuwar Jamalu Abdul Nasir ya ga cewa kafin ya haɗu da Shehu Ibrahim mutumin kirki ne bayan ya haɗu da Shehu Ibrahim sai ya zamanto mutumin banza wai daga cikin mutumin banza wai ya mutu ma a ilhadi ma'ana ya mutu kafiri la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi wallahi alazim Misra bata taɓa yin shugaba adali wanda 'yan ƙasan suke san su suke san shi da zuciyarsu da ransu irin Jamal Abdul Nasir ba wallahi azimi al-Imam Mutawalli Sha'arawi ya kawo kyawawan maganganu akan Jamal Abdul Nasir kace wa Jamal Abdul Nasir ya mutu yana mulhidi sai ya kawo wasu baituka guda biyu sai yake cewa wai Jamal Abdul Nasir ya ce amantu bil ba'si rabban la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu sani nayi imani da tashin kiyama shine ubangiji na ba wani abin bauta da ko bil ba'si al ba'si din nan sunan kungiyan siyasa ne wai kungiyan siyasan nan ita ce Allah na wa bil urubati dinan mala husani na yi imani da mu cewa larabawa ne shine addini na ni bani da wani abu wanda ya wuce larabawa kun za abin mamaki ya ce wannan baitin jamalu ne to wallahi ba baitin jamalu ba ne jamalu shugaban ƙasar misira ne wanda ya faɗi wannan baitin wani mutum ne a ƙasar iraki suna da ƙungiya ta siyasa sunanta ana kiranta wannan ƙungiyan ana kiranta hizbul ba'as al-ishtiraki kun ji sunanta tana nan har yanzu hizbul basi al ishtiraki ɗaya daga cikin mawakan su lokacin siyasa sai yake faɗan wannan baitin amantu bil ba'si rabban la sharika lahu kai kuma ka je ka lalumo ka mamayo ka zo ka lankayawa jamalu kun ji to nan ma ina bashi ta haddi ya kawo mun marji inda ya ce wannan baitin na jamalu ne abu mai sauki je ka kawo baiti marji kwaya ɗaya da ce na jamalu ne baiti na biyu da ya kawo ya kafirta jamalu da shi shine yace wa mali ila ma in suwan nilu gullatun walau annahu astaghfirullah zamzamu yace yana istihza'i da sha'iru na Allah shi ma abun mamaki wannan baitin ba na jamalu bane kun san waye faɗi wannan baitin shine Ahmad bin Ali al-Gassani al-Uswani al-Misri shi ma dan kasar Misra ne ba Jamalu Abdul Nasir bane ya faɗi wannan baitin nemo shi ma in kana da wani marja'i da yace wannan baitin na Jamalu Abdul Nasir ne ka kawo muna jira ni kuma ina da maraji'u rututu wanda in Allah da zamu zo mu jero mai wanda wannan baitin ba na jamalu bane to zai iya samun wannan maganar da na faɗa mai cikin mujamul udaba juz'i na ɗaya shafi na ɗaya zuwa na shida to shikenan yanzu a nan insha Allah karatu na yanzu kusan shine ina takarda ta ta goma ita ce ta ƙarshe bari ku ji yanda ba yana kuri ba bari ku ji abin da sai mun danna shi za ku ji abin da ya gaya mana za ku ji abin da ya gaya mana yana cewa wai zai warware baitukan Shehu Ibrahim wai zai wa Shehu Ibrahim gyaran larabci abdun jabberun na rantsi da Allah da me zan muku kwatance ne ma wasu yan uwa su hakuri suna cewa muna taba sida abdulkadir ba taba sida abdulkadir bane wato mun san waye shi ibrahim ne amma dai babu komai bari mu danna shi shikenan kasace mun taba musu mai gidansu bari mu danna shi mu danne shi da ruwan hujjoji shehu abdul sheladi a danna mana gyaran da yake cewa zai shi ibrahim dan tamori 13
barin baitukan da na fara ta kansu anan bi kaulaka dauran aubi yufa wa marratan bi barisa dar bazki na kusalan dora kan wancan wa malan dunan mu kalli wannan baiti bi kaulaka dauran aubi yufa wa marratan bi barisa dar fasiki na kusala akwai wani abu da muke buƙatar bayaninsa a nan darul fasiki na kusala ta ya zai zama na a wanki shahsiyar da tal'anci barisa ma'ana faris faransa da wannan la'ana ya zama na zamanta a farisa ko faransa adadin kalmomin la'ana su adadin watannin zamansa jinya wajen su neman su taimake shi ya warki wannan ba aya ba ce Allah ya sauka bi barisa ai bi faris ta yake nan daril biyu kenan fasikina uku kenan kusala hudu wata hudu a hannunsu
kun ji hawa su yi kabbara ba sun gano jaki ne wallahi sun gano jaki ne wai wai ya tashi wai zai warware baitin shi ibrahim wai shi ibrahim da ya tashi wai zai naƙadi wai bi kaulaka ɗauran aubiyofa to ba aubiyofa ba ne na farko kenan a arabiya aubiyofin ne zai iya cewa to kun sai malami ne mai gadarasa zai ce to ayyofa ba kalmar larabci bane in kalmar ba larabci bane bai kuma ta dauki tanwini ba ko ba zai iya ce haka ba to karatun yana da sauki kalman yofa ya'un wawun fa'un kalmomi uku ne su kuma ka'ida suka ce a larabci in ka samu kalma uku da ba larabci bane sai ya zama da tsakiyan ta harafin illa ne alif ne ko wawun ko ya'un to wannan kalmar ta zamanto za ka iya tasirifinta za ka iya juya ta ko ina misali nohin an gane adin an gane ba da samudu samudu wannan ba hudu ce nohin adin za ka ga kalmomi uku ne daidai suke da yofin to za ka ga nuhin din nan wa ƙala nuhur rabbi kaga ta ɗauki wannan to da haka in ka zo kana cewa bi kaula ka ɗauran au biyofa kana cewa biyofa ash ka ci ji arud malam baiti ya kare sai dai ka ce au biyo pin wa marratan sannan sai ka shige gyara na ɗaya kenan gyara na biyu sai ya ce wai a cikin kalmomi hudu a cikin a cikin baitin wai watan Shehu Ibrahim hudu a Faransa sannan kuma Shehu Ibrahim radiyallahu anhu bayan watan sa hudu a Faransa kuma ya zo ya ya ya, ya la'ance su da kalmomi hudu kalmomin su ne bi Farisa kalman Farisa kalmar la'ana ce darin gida kalmar la'ana ce fasiki na kalmar la'ana ce kusala magandata la'ana ce gaba ɗaya hudun ba kalmar la'ana idan akwai kamus munjidin larabci da ya ce kalman faransa ko kalman gida ko kalman fasikanci ko kalman kasalanci yana nufin la'ana ka kawo shi don larabcin duniya muna challenging ɗinsa 'yan kogo aljanunsu mutanensu matansu yaransu manyansu ƙananansu kowa muna challenging ɗinsa a ciro mana inda aka ce darin ko fasiki na nufin la'ana kun ji ɗaya wannan kenan sai maganan da ya faɗa a gaba sai ya ce waya cikin baitin an ce ra'aitu rasulallahi jaran waya kasatan bi barisa ya kawo ya ce wai sho ibrahim ya ce na ga manzo Allah a faɗake ba a farke ba bi barisa a ƙasan faransa sai ya ce to ya za a yi darul fasiki na ƙasan fasikai a ce an ga manzon Allah annabi mai tsarki a ganshi a ƙasan wato yanzu ma'ana anan muna da tambayoyi duk wanda ya mutu a faransa duk wanda ya mutu a faransa bai mutu cikin imani ba shine maganan sa ai ko sa'an nan mu kuma mun ɗauka da kai sufi ne to mu a wajen mu sufaye tun da kai ba sufi bane annabi yana tajalli yana sarayani ko ina akwai karatunsa da yake yi ya zo garin nan yana magana sai yake cewa an ce Allah yana magana akan Allah yana ko ina lokacin daidai tashan babai din nan ne ga wani mai ga wani mai tsire yana gurin sai ya ce daidaituwan Allah akan al'arshi irin daidaituwan Allah akan tukuba tsiran can sannan kuma ya ƙara yi gaba ya ce yadda Allah yake a sama haka yake a cikin shadda to kaga wannan bai zamo illa wa Allah ba kuma mun yarda da haka to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan yayi tajalli an ganshi a faransa cikin kasan kafirai wannan ba yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kazanta bane annabi sallallahu alaihi wasallam ruhin sa yana saryani ko ina in ma baka gane wannan ba dolan ka ka yadda da abu guda daya al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi yace idan mutum ya mutu ana sa shi a cikin kabari a faransa ne ko a ingila ne kai ko a cikin bakin fafaroma aka maka kabari ko a cikin bakin fafaroma aka maka kabari aka birne ka kana tashi zaka ga mala'iku biyu sun zo maka za su nuna maka annabi ma ta qulu fi hadal abdi me zaka ce akan wannan bawan a faransa ne ko ba a faransa bane annabi kuma aka nuna maka hadisin bukari da haka annabi yana tajalli a ko ina kai ne kazami kake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kaman ba zai yi tajalli a ko ina ba an gane an ce wa inna ma tajallu wujuhu idza ma juliet an mir'ati al asdaw ko ana ganin fiska ne lokacin da aka goge tsatsa madubi idan ka ga misali annabi sallallahu alaihi annabi kaman madubi ne madubi ne an sabon da ake kira madubin dubarudu in ka je kai wanka ka fito tas tas ka kalli madubi a yaya ka ganka fes fes in ka je ka mammalka bakin mai a fiskan ka zo ka kalli madubi a yaya ka ganka a damal damal to me laifin madubi ya nuna ma kanka ne kawai to haka annabi kamar madubi yake in ka ga kanka ta cikin annabi ka ga baka da kyau kai ne baka da kyau ba laifin annabi an gane in kaga kanka da kyau ta cikin annabi kai ne kake da kyau sai yasa ka ganka annabi shi tastas yake kamar madubi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam da haka wannan maganar mun shige ta wace wan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a faransa na'am shi ibrahim radiyallahu anhu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a faransa sai gyara na gaba wanda zai ce babu zai kore mu kuma mu tabbatar ya ce babu mu ce akwai kuma mu ce babu bai isa ya kawo ba dan tamori a 14 dan mama ba da nake son in ji hankali kai li abdul malik al-karmi karjitu muhana da farko akwai nakadi na yiwuwar a ce abdul nasiri tunda ba sunansa abdul malik ba abdul nasir mu hanan suka rubuta a dabdin da suka yi na ce musu ba ita a larabci muhanan ba ita a larabci wannan shi malakadi ne na'am a larabci sai dai mauhinan to mu je mauhinan din kuma an kubuta naƙadi ne lazi'i jama'a mauhinan me ma'anan mauhinan kalma ce tana da muradifatu kamar mauhunu kamar wahananu kamar mauhinu ina ma'anatta alkasulu anil amali tana uman shine mauhinu wanda baya iya kataɓusin komai saboda yawan ci da sha ya kiba baya motsi shine mauhinu nan bai zama aibi babba ba da abdul malikil karmi kajjitu mauhinan ba za a kama wanda ya sifanta kansa da wannan sifar da rashin iya larabci ba kafin ya zama Allah ya iya larabci tukun la abdul malikil karmi qad ji'tu mauhinan ma cewa za su yi larabci da ni ku bari tukuna mu fara daidaita larabcin sama in ka san larabci kwaci qad ji'tu mauhinan ya aka ya zama abin arziki mai cewa أرومرد الباري بنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا kuma na cewa jitu mawina mai kasala ne wanda ba ni da katabus saboda yawan ci da sha da kiba mawinan kin ba su haɗu ba kuma ku duba duk inda kuɗa ne fata mawinan sifa ce ta waɗanda suke a kastar mujahidai wanda duk ya zama ba iya jihadi kan Allah shine Allah
wato karama ta ci shi wallahi karama shi ba sai sa na cire hula saboda in yawo da shi in motsa shi yadda ya kamata wallahi latsa muku shi alaji da haka za ka rubuta shi ibrahim har ka ce za ka rubuta diwanin shi ibrahim a sati ɗaya kai jami'ar azhar a jiya rubuta to da Allah an rubuta kafin ta je jami'ar azhar ta dan zo jami'ar hannunmu ta ga yadda al'amura zai kasance za ka ga bari ku ga baitukansa yanzu za mu ga sunan su ne karatuna na ƙarshe bari ku ga damban kuturin da za mu yi mu riƙe makogaransa kuma wallahi tallahi bai isa ya kwace ba ko si ba waihi zai take mai baya bai isa ya kwace shi a wannan larabcin ba yanzu mu je li abdul malik al-karmi qajjitu sai yace an ce muhanan duk na bi dab'in diwani diwani diwani diwani diwani ban ga yanda aka samu hanan ba shi Muhammadu Nasir ka taba gani ga mahaddata diwani kun taba gani to sai ya ce kalmar muhanan babu shi a larabci ya ƙara maimaitawa kalmar muhanan ina faɗa babu shi a larabci to ga wani ɗan iskiya shi a cikin faida shi baran yana ce maka baka isa ba akwai ta duk tsiyarka akwai ta bari mu gaya maka cikin sauki karatu na wallahi yanda wanda ya faɗa yan ibtida'iya kalmar wahana a larabci ala wazni fa'ala tana iya zuwa a gidan ma'aunai guda uku tana iya zuwa wahana fa'ala kenan tana iya zuwa wahina fa'ila tana iya zuwa wahuna fa'ula an gani wannan duk silasinta kenan to ana iya sa mata duk lokacin da ta zo din nan takan zamanto takan zamanto mafi aksari in ta zo ala wazini fa'ala takan zamanto wato lazima ce ba ta neman maf'ulin bihi amma in ana son ta nemi maf'ulin bihi akan yi mata ƙari akan yi mata ƙari da hamza ko a yi mata ƙari bitta da ifi ko a yi mata ƙari dai da irin abubuwan da ake yin ƙari a fi'ili yayi ta'adiya kamar in kai mata ƙari da tadhifi zaka ce wahana kaga kai tadhifi kenan in kai mata ƙari da hamza zaka ce auhana a farkon ta ka sa hamza haka ne to idan ka ɗauke ta a gidan fa'ala wahana kalman wahana zaka samu wahana ya hinu wahanan zaka samu ismul fa'il din fa'ala in dai fi'ili mai harafi uku ne yana zuwa ala wazni fa'ilun da haka zaka ce wahana sai ka ce wahinun ismul maf'ul din sa yana zuwa ala maf'ulin sai ka ce wahinun ismul maf'ul din sa mauhunun ala wazni maf'ulin ka cire maf'ulin din sa mun gama da wannan to idan ka zo ka sa mata alif ka ce auhana fili mudari dinta zai zamanto yuhinu masdarinta zai zamanto ihanan ismul fa'ilin auhana yana zuwa ala wazini muhinun muhinun muhinu kai dal kafirin qur'ani ya gaya maka kai dal kafirin sannan ismul maf'ul dinta yana zuwa ala muhanun muhanun din da kace babu shine ismul maf'ul na auhana duk duniya ka je ka duba ba wanda ya isa ya ruguje wannan larabcin duk duniya ba wanda ya isa ya ruguje wannan larabcin haka yake auhana yuhinu muhinun muhanun shine ismul maf'uli na auhana ismul maf'uli na wahana kuma mauhunun wannan shine kalma fa kwaya ɗaya wannan a haka wai kake cewa za ka ruguje wai kake cewa kafin yan bautin su ce za su yi larabci da kai bari ka fara daidaita larabcin sama to yanzu wannan a haɗa shi da profesa makari ya zauna a haɗa shi da shek shatima almiskin ya zauna ku tuna akwai dan uwa fa a maiduguri sai di adam yunus hausare yanda ya rike baitukan sannan wallahi da ya mai wani irin caccaka yaransa tun da ya sumar da su na farko suka dan yi layi suka taso ya ƙara sumar da su har yau shekara biyu ba su tashi ba su farfado ba a haka ne kake cewa zaka rubuta kalman abin nan muhanun kace babu shi a larabci kace babu muhanun a larabci to wannan mun tabbatar da muhanun a larabci to mu dawo kan kalman diwani da kuma kace kalman diwani li abdul malik al karmi kad jitu shehu bai ce muhanun ba shehu cewa yayi mauhinan abinda shehu ya faɗa kenan sai kace mauhinan kuma tana nufin zagi ne to mauhinan ba tana nufin zagi bane ba muradifin wahana ya hinu muhanun ko muhinun ne ko mauhunun din ba ba muradifin ta bane yanda ka tafi kalman ma'anan alwahanu da shau yake cewa li abdul malik al-karmi kad jitu mauhinan ma'ananta shine sa'atun tamdimin al-layli wani yanki na dare da ya gabata yanki na dare shi shi am shot Ibrahim sai ce li Abdul Malik al-Karmi kad ji'itu nazo mauhinan a wani yankin lokaci na dare shi kuma sai ya ce wai shehu ya zo yana cikin kasala ku duba fa a haka kake cewa zaka rubuta diwanin shehu Ibrahim to kaga wannan karshen gabotaranci da hauka ya kare anan wannan shine abin da yake gyara kuma insha Allah gyara na hakika mu gauraya a cikin aniyabul kaswara eh mu gaure a cikin anyabul kaswara to mu je sai yake magana sa ta cewa di yanda ka ji wahanu zagi ne Allah baya sifanta mutane baya sifanta mujahidai da wahanu to ya zaka yi da fadin Allah akan annabi da yake cewa qala rabbi inni wa ana al-azam wani annabi daga cikin annaba qala rabbi inni wa ana al-azam inni wa sha'ala rasu shayban kana so ka ce wannan annabin shi ma bayi da kuzari kasala ne kasalalle ko kuma anan yana maganan cewa Allah na girma girma ake magana anan ba na maganan kasala bane a wannan annabtan nasa in za a dora mai duniya gaba ɗaya da kwanta zai yi ka gane wahanu ba wannan raunin da ka tafi bane ya za ka yi wa wasaina linsana bi walidai ya hamalatu ummu wahanan ala wahan wahanan ala wahanin uwa in kana son ka san uwa ba raguwa bace yanzu gaba ɗayan mun nan mazaje a ce an ɗora mana cikin mace ɗaya za mu aihu zaka ga zaka ga kitimalli zaka gane ba wahanu bane anan zaka ka fahimci kalman wahanu ba ko yaushe ne take da zuwa da zagi ba zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin a warashi kuma muna cewa mu wahinu ko to nan kuma muhinu ba shi ne na wannan wahanu din ne da ka faɗa ba za ka zo ka ce Allah ya kitibantar ko ya da ufantar ko ya lukutantar da baka da hankali ne so kaga wannan maganar da yake faɗa hauka ne to mu je sai magana lamiyar kun san duk maganar da yake so ya taba shi Ibrahim a larabci yana magana ne akan lamiyar shi Ibrahim din nan lamiyar wannan lamiyar sho Brian din ga abin da sho Brian yake cewa sho Ladi a danna mun dan Tamora 8 bari ku ji lamiyar da yake zagin sho Brian yau akan ta yake cewa zai warware ta da kuma da yake neman sho Brian duk gurin da yaje in zai ja baitukan sho Brian ita yake ja duk gurin da yaje bari ku ji a danna mun dan Tamora 8 a samu dan Tamora 8 a danna bari ku ji
kuma mu nuna wa yara da za su zo abin yi kun san ni kowane shehi shehi ne duk shehi na sana a ciki ina da kuduwa cikin shehi ibrahim mai yawa wallahi ba cika baki ne kai shi makamin da yake kai ba in ka duba zantuttukansa aiki ya kwarai in ya kullum maganganunsa suna nuna muzakkari ne a fagen aiki tafiye-tafiyen da ya kawai sun isa ka tabbata jihadinsa to ina masu da'awa ba ba da da'awa ake da shi ibrahim tsari har yana ta da'awa ko a kaulahan ba za a san shi ba to kaulahan ba da ta kore shi ko ma tuba ko ba za ka ba مرزق في جهارا أخرجوني من مكاني دون زمين غير أن يوبا متى في جناني أيكي يكي تحفي don haka jama'a idan za mu bar cika baki mu bar cika baki ne Shehu kun ji maganar da ya faɗa kun ji ko? Shehu Ibrahim ba cika baki yayi ba jihadi ne ya kai shi baitukan da kake warwarewa yau kake zagin su a baya kuma gashi ashe tuntunin ka san su in suna da wani illa tun a bayan ka san illa ko ba haka bane to yanzu me ya jawo me ya dalilin wannan kake cewa zaka warware su to bari ku sha abun mamaki hasada zallan hasada to abun mamaki sai yake cewa wai Shehu Ibrahim kuna cewa a cikin baitin wai yana wai daga cikin nakarin da yake yana cewa ya salam wa ubrizu lil jidil jadidi misala zan ba wa samari sabon samfur zan ba su sabon samfur na yanda ake bin Allah wani misalin Shehu Ibrahim ya kawo ina misalin ku nuna mana ga sayyidi almurabbi shi ya turo min wani kaset ɗinsa ina ji sai ji yana cewa na je wani gari a Nijar na sha wuya na sha wuya amma da na je albarkan wannan baiti na Shehu Ibrahim wa Ubrizil Jidil Jadidi misala sai da na bude musu makaranta shi ya ce kuma a nuna mai samfurin da Shehu Ibrahim ya bayar wani samfuri ya bayar kenan samfuri a kanka a kanka tunda ka ce gashi ko ba ka ba mu danna shi practical gashi Shehu Ladi ya danna dan Tamora 9 bari ku ji ya zage baitin kuma yanzu zai yabe shi Allah koyi da wannan baiti ubrin ziljilil jadidi misala sai da na dasa makaranta a do gidan malam mutari masu bin wannan an gama ko ba gama ba shau ya samar da ubrin ziljilil jadidi misala shikenan kai da kanka ka faɗa yawwa sai maganarsa cewa wai tun shau yana ɗan shekara ishirin ya dame shi kun je tun yana ɗan shekara ishirin ya da dukkan ilmai to me kaza kaza shekara ishirin ɗin ta tsole mai ido to kai ma baka sani karerayin nan in ma wannan ƙarya ne kai ma karerayin nan an yi a kanka a wancan shekara biyu da suka cike ko shekara ɗaya ne mun ritsa wani almajirin ka anan muka danna shi yana cewa tun kana ɗan shekara tara kake fita ka wakilci malam nasiru kar ya ce ƙarya muke mai danna muryan almajirinsa ɗan tamora 17 ya ba shi ansa namba 17 ɗan tamora namba 17 almajirinsa ne ni din nan dama shi amirul kafi ba a maganarsa ba tun yana shekara tara ake tura shi ƙasar da ba ƙasarsa ba ya wakilci malamin da duk duniya ta sallama malami ne daga ciki kuma akwai shek ibrahim kaulaha ya sallama ma
so so so so sunan sunan sunan wani mawakin hausa wai lilisko ta ijam wannan shi da ƙarya kai mun ce shekara 20 shehu ibrahim ya haɗa dukkan ilmai kai wannan ne taruwa da hankali kai kuma ga sha tun kana ɗan shekara tara kake fita kake wakiltar malamin da duniya ta sallama malami ne to eh zidan ba eh to ga wannan sai yana ta wani tambaya ga wani abu da yake ta tambaya ga diwani yana ta tambaya wai cewan kun ga wannan baitin me ya ma'anan ku da cewan hadamtul ladhi qad assasuhu wa innani bi sirril muqaffa la yuhaddu bina'i me ake nufi da wannan baitin shi nufinsa kun san me so yake yake so ya cire yana son ya ce wai an ce anan Shehu Ibrahim ya zo ya ruguja musulunci ya kawo sabon addinin sa manufarsa kenan to Shehu Ibrahim yayi bayanin baitinsa ba sai na sha wahala ba ga abin da Shehu Ibrahim yake faɗa saman baitin baituka biyu kaɗan zaka duba Shehu Ibrahim ya ce wa man rama tifa'an linuri ilahina duk wanda ya nemi ya disa shi hasken Allah aballahu an yutfihi ragama ada'i amma ko ida'i Allah ya ƙi ya disa shi wannan hasken nasa ya turmuza hancin abokan gaba abokan gaban Allah sai Shehu Ibrahim ya ce sa'urgimu bil mahid dalali unufaman Shehu Ibrahim ya ce zan turmuza hancin saboda albarkan annabi zan turmuza hancin duk wani manda wanda ya shirka wata silisa yake ganin shirka da wato ukunta Allah a halak ila'i shobran ya ce waɗannan mutanen banza kaga shobran yana magana akan su waye mushrikai ko sai kasan baitin sai shobran ya ce hadamtul ladhi qad assasuhu na ruguza duk abin da suka kafa me suka kafa a shirku wat taslis ko ba haka bane ko shobran ya ce hadamtul ladhi qad assasuhu wa innani bi kuma da albarkan annabi ba a rushe gini na me ginin ka shobran musulunci tun da rushe wancan to ka ce a maka bayanin sharhin baitukan ga shobran yana maka bayani a ƙasa kuma shobran sai ya zungure mai goshi kaman ya san za su zo wallahi sai zungura goshinsa bari ku ji mai shehu Ibrahim yake cewa sai yake cewa ramauni sun jefe ni da munanan maganganu wa ma nalu muradan amma ba su samu abin da suke so ba wa innani ni din nan umazziqu bil mahi jumu'a ida'i da annabi nake keta abokan gabana shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya gama da shi ko sai shehu Ibrahim ya ce sayu zamu hadal jam'u haqqan wa innahum yuwalluna adbarar riqaba ima'i shehu Ibrahim ya ce kuma wannan jam'in na Abdul Jabbar da suka taso mana sayu zamu da albarkan annabi Allah zai ruguza su baitin da kake faɗa shehu ya riga ya yi maka bayanin sa an riga an fita sannan sai ya ce Shehu Ibrahim riko da sunna yana ta maganan shi da kansa bari ya karyata kansa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana riko da sunna a danna mana dan tamora 6 ko 6A ko 6 duk ɗaya ne dan tamora 6 ko na ka gan shi kuma kamar yadda ni nakan yi sha'awa musamman shi ibrahim alkaulai yana ban sha'awa irin himmarsa ta cewa duniya ita nake son allah ya arzuta ni irin ta eh akwai wani baitukansa da yake faɗa suna kumanin naji tuqatibu bil ajwa'u sharqan wa maghriban ubinu al huda qawlan wa fi'lan wa hala ببكينا من كنتونا بالشركنا إيرو وكولا وتدعوك أبنت الرحالة ببكيك يوما ثم يوما تجاولا بقاهرة أجي هناك جمالا إيرو وانا بيتدا دسو غالبا نكي كوي ودا كده
magana ta kare ko bata kare ba baitukan da yake zagin fa su ne kaji da su yake koyi ashe da abin da ka samu ka zama to ka samu da alkhairi albarkan shi Ibrahim ne ko ba haka bane to a bar nan ba 6 din saboda lokaci mu shiga a kawo gyaran arabiyarsa da ita zan rufe ita ce takarda ta karshe ga ta gyara gyaran larabci da zamu sa mai bashi da kake cewa zaka gyara wa shu ibrahim arabiya to shikenan yaki ya ji matan lubuda bari mu gyara maka in kuma ba haka bane da Allah a yi majalisi a fito a rike wuyan mu shikenan ko a fito a rike wuyan mu dama mu bamu da awan min iya amma kai abun mamaki da kace don duniya ba wanda dala gashi yanzu muna faɗa ga gyaran larabci zami kafin kai ma ka ce za ka taɓa diwani mu da kake ce mana kafin mu ce zami larabci da kai bari ka gyara sama to kai ma dala kafin ka ce za ka taɓa sama shi barayin bari mu gyara maka ka san suwaye mu tukunna da alama baka san mu bane eh amma bari mu sa shi na murya in yayi na murya muka danna shi sai mu gyara mai sa'an nan kuma sai mu biyo cikin wakarsa a danna mana dan tamore 11 sholadi dan tamore za a ganin ba 11 ce mai sakilatka ummuka وهل يكب الناس على وجوههم أدبتين وترواية يكب الناس بيوتي إذا شيء بدبتي با كجبا يكب الناس كو يكب يكب الناس كو يكب الناس بذي تبقى زما الناس الناس با dole ɗaya ya zamanto in bina lil majhuli ne ya zamo na ibul fa'ili in ɗaya kuma ya kubbun nasu ne to dole ba zai zamo annasu ba sai dai annasa wannan dole haka zai zama wannan gyaran muna gyarawa a riskar kafin a taba diwani a gyara wannan ku ce ɗaya na biyu a danna min ɗan tamora 24 amma kafin ka danna gyaran da yi wa profesa ma gyaran da prof ya mai sai ya je ya ɗauko alfiya da ya je ya ɗauko alfiyan sai ya karanto baituka na malam yusuf sai ya rufe su a kwando da ya rufe su a kwando sai ya kiyaye musu bayanin baitukan me baitukan suke nufi da ya je yana karanto baitukan ni sai na ɗauko alfiya duka sai na zube su sharhi uku na ɗebo daban-daban in ji me zai ce sai na ji ya yi shiru ya ja baituka na ce to me kenan me aka san me kake nufi ya zama hauka to gurin bayanin ma sai ya rikice ya rasa me yake so ya faɗa bari ku ji gyaran bata gyaru ba mu je sholadi da nashi da number 24 yan makulin nan da ya gabace shi shafaffe suna ne a ji da kyau kamar misalin uɗiya zaido ne dinara sai aka shafe makulin na farko aka bayyana na biyu ya wajaba a yi nasbar makulin da ya tsaya a matsayin na'ibul fa'ili idan abin da ke gabansa zamiri ne mustatir hukuncinsa iri biyu ne istitarin idan ja'izi ne to hukuncinsa don ma wujuban yadda wato suka haɗa suka ittifaki wannan matsalar ittifaki ce idan kuma ya zama mustatiri ne istitaran ja'izan to duka biyun halal ne Allah ku ji istitarin idan ja'izi ne hukuncinsa don ma wujuban sannan idan ya zamanto istitari ne ja'izi to hukuncinsa iri biyu ne magana ɗaya da hukunci iri biyu wani irin hauka ne bai fa san me yake so ya faɗa ba to yana magana ne akan gyaran da prof ya mai yace yace man wuqiya sharra laqlaqihi ko laqlaqihi wa zabzabi faqad wuqiya sharra kullahu shi kuma da ya tashi sai yace man wuqiya sharru faqad wuqiya sharru kulluhu wai akan wanne yake so ya bada kariya to ba damuwa waka yana gidan kasa ne mu ɗauka ka fita haka amma baka tsira ba hadisi ne shi annabi ba wuƙiyar sharru ya ce ba wuƙiyar sharra annabi ya ce ba ka isa ka canzawa annabi ba baka fi annabi ya larabci ba dawo gyaran da furob ya maka tana nan sai ka gyara yawwa sai ka gyara a danna mana namba namba 27 to nan an fara shiga waka bari ku ji baitin da zai fara jawowa wannan shi ma yana nan namba 20 a eh, nam a danna mana namba 26 afwan before nan eh, namba 26
zan fara buɗe shi da wannan marsiya wato rasa a larabci shine a hausa muke cewa jimami ko alhini da kasida ta jimami ko ta alhini ake ce mata marsiya nisba zuwa ga arrasa
dan Allah ka ji gyara biyu a cikin ƙananan kalmomi sai da da Yunus ya rankwashe shi wancan lokacin to mu ma gashi muna ƙara rankwashin ka na farko dai kalman ba arrasa'u bane arrisa'u ne larabci ba mu da arrasa'u duk duniya in akwai dan kogon da zai fito da shi ya fito da shi daya ku ce min daya sannan kuma ya ce wai marsiya nisba ne na arrasa'u ƙarya kake yi wannan ma ba larabci bane ba nisba bane masdari ne rasayar si marsiyatan ritha'an wa haka ne amma wai ka ce wai nisba a haka zaka gyara wa larabci kana cewa marsiya nisba ne na rasa'u baka da hankali a haka zaka gyara wa shobarai larabci to muna gyara wannan ba risa'u bane kuma marsiya ba nisba bane wannan kenan a danna mana number 27 bari ku ji baitin da zai karanta number 27 ma al-hasanayn al-aqmarayn abihima wa ummihima az-zahra'u a'ani biha al-bad'u وأمهما الزهراء أعني بها البضع أعني بها البضع مع الحسنين الأقمرين أبيهما وأمهما الزهراء أعني بها البضع
a baiti ɗaya gyara hudu ya maimaita sun hudu to shi ma ka ɗauko alfiya ka nuna mana yadda aka ce haka ka ce a ani biha a anibiha sho Muhammadu Nasir albadu ne ko albada sai dai fataha maf'ulun bihi ne kuma waka ba sa karban wannan illan gurin maf'ulun bihi ka sa rufu'a ko gidan kisra ka sa kaza ba sa karba waka ka ta karye anan baka isa ka tayar da ita ba duk duniya sa'annan abu na biyu albadu'u wannan kalman albadu'u bi ma'ana tsoka yanki ba ta karban haka lugan baya karba ma'anan albadu in kace albadu shine hawaye ido ya cicciko haka idan mutum in ya cicciko an gane in idan mutum ya cicciko kafin hawayen ya gangaro shine suke kiran shi a larabci albadu amma in kana yankin jiki na annabi yace fatimatu bada'atun minni annabi cewa ya bada'atun in ka ɗauka daruri ne na shi iri yasa ka share wancan tawun ɗin bayan ka share tawun ɗin a gurin laruran kuma sannan ka zo ka ƙara cewa albadu'u shi ma ba sa karɓa ƙarya kake duk duniya ba wanda ya sai kwaɓa wannan larabcin ka isa ka fitar mun gyara wannan kafin a taɓa diwani a taɓa wannan sai mu je na gaba wannan maganarsa to shi wannan shoradi ba dannawa yanzu zan bibbige shi ne akwai faɗinsa a cikin baitin da yake yi yake cewa wai ala faskubi ya ainu biddam'i kaukife wala takfufi ma dama fi jafniki dam'u ya kawo wannan baitin to muna gaya mai na farko a cikin wannan baiti na farko din akwai gyara biyu zuwa uku gyaran farko shine ala faskubi ya ainu biddam'i kaukifi wannan kalman kaukafa a larabci da wannan ma'aunin babu shi duk duniyar larabci kaukafa babu shi duk duniya kar ma ka sha wahala ba za ka samu ba babu shi ka ce wai kaukefi asalinsa dama ya zo wa kafa ne sai dai ka yi ta da ifi ko ka kara mai hamza hanyoyin dai da ake yi amma kaukafa babu shi babu shi ka wutar da kanka gyara na ɗaya kenan idan mun dawo gidan malam khalilu gidan arudi farkon baitinka da ka buɗe ka zo ka ce biddam'i biddam'i kaukifi ikaukifi mafa'ilun mafa'ilun to sai kuma ka je can a nan wato cikin sadural baitinka wajen abin da ya shafi arut ɗin baitinka kenan sai ka je can kuma wajen sadur a ajizul baiti wajen darab naka sai ka zo ka ce jafuniki dam'u sai ka kawo shi alama fa'ilun nan kuma wajen darab din sai ka kawo shi mafa'ilun to wannan ƙarshen rashin iya waka misali abin da suka ce suna karban lokacin suna karban abu guda ɗaya idan ka kawo farkon buɗe waƙanka sai ya zama na wajen arad abin nan ɗinka a arut ɗinka a cikin sadurul baitinka akwai abin da suke kiran shi tasiri'i za ka iya yin tasiri'i idan ka kawo barut ɗawil ne ka kawo shi alawazin mafa'ilun wajen arut ɗinka shi ma sai ka kawo shi alawazin mafa'ilun da irin harafin kafiyar da zai kare maka a ƙarshe na wajen alama fa'ilun misali shi ibrahim ya ce abal kalbu illa an ya kuna mutayyama ka duba mutayyama ɗin nan za ka ga shi ne wajen arut ɗin shi ibrahim kuma shi ne wajen mai abin nan sadrul baitinsa wajen ajazul baiti sai ce illa ya kuna mutayyama halifa garamin bin nabi muhayyama kaga mutayyama muhayyama sun haɗe amma kai nan sai ka zo mafa'ilun mafa'ilun ba a wannan karban ba su karbi wannan gyaran ba sun juyar maka da kayan kamalan dan kogo ka gyara fa huwa raddun sa'annan sai ya ce wai wajudi bima qad kana amkana minki min sho muhammadin nasir a tayan duba wannan jimlar wajudi bima qad kana amkana minki min wallahi wannan rakaka ne bai zauna ba a rabiya bai da ma'ana in akwai ma'anansa a fito a fassara mana ana fassarawa za mu riƙe wuyan mutum ma'anansa bai zauna ba sannan abu na gaba sai ya ce madayi malam tudirihi da yake na cirbaitin daga bakinsa sai ya ce wai malam tudirihi la abhuru sab'u malam tudirihi to ba malam tudirihi bane malam tadirihi ne tadirihi ba tudirihi ba wazi haza sannan abu na gaba sai ya ce al'abu hurus sabu'u al'abu hurus sabu'u shi ma ba zai karba ba me yasa ba zai karba ba saboda albaharu muzakkar ne idan ka kawo jami'in sa al'abu huru to sun ce idan ka kawo abu idan abu namiji ne ka'idar larabci abin da suka ce in abu namiji ne ka kawo wannan abin a jam'i sai kana son ka ba wannan abin adadi to idan abin namiji ne adadin in ka kawo shi ka bawa adadin ka kawo shi a sigan mata an gane ka kawo shi a sigan mata Allah ya ce sakaraha alaihim saba'a layalin saboda dare ma'annasi ne mace sai Allah ya ce saba'a layalin wa samaniyata ayyamin saboda al-yawmu muzakkar ne sai Allah ya ce samaniyata adadin sai bashi na mace kai kuma da ka zo al-abhuru al-baru namiji ne idan an zo za a bashi adadi sai zamo al-abhuru saba'atu ba zai zamo al-abhuru sab'u ba an gane don haka wannan al'abhur sabu din an goge shi bai fita ba ka goge eh larabcin bai ba eh ya goge bai yi ba sai ya ce bi jum'atihil ula tahabbada summuhum talabi ba khawasin wa kana lahu qur'u aish alaji sibawai ya kwankwasu ya buga ya buga wallahi ya buga wai yace bi jum'atihil ula tahabbada summuhum sammuhum gubansu sai ya sauka talabi ba kawasin ya shiga jikin aliyul kawasu sai ya ce wa kana lahu sai ya ce ƙur'u to wannan ƙur'u din wannan ƙur'u din khabaru kana ne dole mansubi zai zamo ba za ka taba cewa ƙur'u ba sai dai ka ce qara'a in ka ce qara'a kuma waka ka ta kare yawa ina ismu kana abin da ya rudar da shi a nan da yake kun ga duk da shi ya baitin amma bai gane ba da ya zo ya jan wa kana lahu sai ya dauka ridin nan shine zai zama to mai khabar ismu kana din ka gashi nan tabbada sai ka ce sai ismu kana an gane ina kabaru kana qar'u qar'u to ba ka ce qar'u ba sai dai ka ce qar'a bi ma'ana wa kana summuhum qara'an lahu haka abin yake asali wa kana summuhum qara'an lahu to kana zuwa kana cewa wa kana lahu qur'u ka bata nahwu ka bata waka duk bai karba ba wannan wakan a gyara ta wadaqqan nawaqi su shahadati yawmaha to anan ma sai yace ayyamu hus ayyami hisab'u ku ji nan ayyami hisab'u nan ma irin gyaran baya ne ayyamihi sab'u shi ma ba zai dauka ba ka ce ayyamihi ka ce as-sab'u al-yawmu muzakkar ne ko muannas muzakkar idan za a bashi adadi wani adadi za a bashi na mata muannas za a bashi sai ya ce ayyamuhu sab'atu sai kaje ka ce sab'u shi ma bai karba ba basu karba ba sun mayar maka wannan gyaran bai karba ba wannan muna nuna ma kafin fa mu hada an yabul kaswara ne wannan baituka ɗaya kaɗan ne muka samu baitukan a a diwani ya fito ai akwai bala'i zai ga yanda ake kuma wallahi na gaya muku gyaran tsintsinta ne wallahi ba duka bane yawwa ba duka bane ga wannan baitin shi ma kuma sai ya ce fa amsa wa adaha a arfun siriri rihihi nasimu faradisin yafuhu wala yad'u sai ya ce wala yad'u to ba wala yad'u bane fi'ili ne mudari'i a wajen darura shi'iriya ba zai yi ka daure shi ba da suna ne za su yi maka uzuri za su ce a mazaunin darura shi'iriya za su karba amma fi'ili mudari'i ka ce sai dai ka ce wala yad'u kana cewa wala yad'u kuma ya karye ba zai baka mafa'ilun ba in ka zo ka ce kuma wala yad'u malaman nawo za su ce ba mu yadda ba ba mu karba ba baiti ya tashi aiki a cire shi ya riɓe yuqallibu bannanihi kaffan wa qala li asabat akaka summu la yujidihin man'u nan sai yace wai la yujidihil man'u kun ga dani ne cikin sauki barin gyara mai daga yau in ka ji ka gyara a nusukanka ba la bane wannan la din wannan la din anan na farko ka kawo ta la annafiya ce lil jinsi amma kuma aikin ta sai ka tasa ta yi aikin la annafiya sai ka sata ta yi aikin la'an nafiya to ba la'an nafiya ba ce la'an ba la wato ba la'an nahiya ba ce la'an nafiya ce lil jinsi bai kuma kamata ta yi aikin la'an nahiya ba wannan shine maganar da muke yi gyara na ɗaya kenan gyara na biyu ka ce wala yujidi ba wala yujidi ba ne sai dai ka ce in dai ka batta a la'an nafiya ne lil jinsi sai dai ka ce la yajidihi kana cewa la yajidihi kuma ko ko la yujidihi an samu matsala ma'aurinka ya karye ma'auni ya kare arudi ya tashi aiki don haka dole sai ka gyara wannan sannan baiti na gaba yace yunadihi ya Allahu Allahu rabbuna ay Allahu ya Allahu ruhmaka li tasi'u ina alaji ya kare kana cewa tasi'u ba su karba tasi'u shi ma ya kare wasalli aya rabbahu afdala salwatin wannan kalmar salwatin din babu ita a duniyar larabci babu ita a duniyar larabci da karfin gwiwa muke faɗa babu ba dan kogo ba ina gaya muku dan ƙwariya ne bai isa ciro wannan abin ba yawwa sai ka ce wani tsintsin salwa eh na sho sai da Adam Yunus Sausari yace abin da ya rude su sun gana rubuta as-salatu zaka ga yi ta da wawun as-salatu da tawun a gabanta sai suka ce salwatu sai suka dauka to ba salwatu bane salatu ne salwatu babu ita a larabci a gyara wa sallim salaman sai baiti na ƙarshe sai ya ce wa umma jami'al anbiya'i bi misliha yasu'un wa musa alu shi sai ya ce alu to alu ba alu bane sai dai ka ce ali saboda ka ce wa umma jami'al anbiya'i al anbiya'i din nan jami'a mudafun al'anbiya'i mudafun ilayhi kisra ne su waye al'anbiya'u din nan sai ka ce alu a'a ali ne saboda al'anbiya'i ai kisra kake mai ko ba haka bane sai ya ce ali imrana imrana din nan anan mudafun ilayhi ne mudafun ilayhi kuma kisra yake dauka ko to idan na zo na yi adafin abu akan abu mai kisra shi ma me zan mai kisra ko ba haka ba sai ya ce wali ya sa'u a'a kai adafin wali ya sa'u din akan abu mai kisra ka ce wali ya sa'u sai dai ka ce wali ya sa'i to shi ma wannan darura ce shi'iriya ba su karɓanta inda ɗago wanda zai kwaci wannan baitin ya fito ya kwata kafin ka taɓa shehu barayin fito ka gyara wannan tukunna yawwa eh wannan shine magana eh ai sai yana tuna min da baitukan da suka yi nada ziyara suna dan tamora dan mama dan tamora dan su alayalin akwai maganganu da dama maganan tafsirin shehu da ya yi amma zan haƙuran bashi anan saboda ga dan wana shehu Muhammadu Nasir kan na shiga lokacinsa amma dukkan sakona ina ganin insha Allah na dan isar da wanda ban isar da ɗaya bisa uku ba kan abin da na tattaro amma na a sai maganarsa ta ƙarshe afuwan sai Muhammad Nasir wai wani dan faira wai wani dan faira da ya fita wai ya tuba wai ya bar faira ya turo mai da wasiƙa mu za ka rena hankali da wannan magana mu za ka raina wa hankali sai na tira wani karatunsa yana yi wa yan izala ya ce wa yan izala sun kawo wannan karatun suna cewa a ciki wai wani sai ya turo jafar da ni dan ɗariƙa ne suna na in yasi ya zan yi wani kuma sai ya turo wasiƙa da ni dan kadiriya ne na taba buga mandiri amma ya zan yi shi abdul jabbar din sai ya ce ka yanke hannun ya ce mu za ku raina wa hankali da wannan wasiƙan to mu ma za ka raina wa hankali ka zo ka ce wani dan faira ya turo ma wasiƙa kana jin na fara wasiƙan kasar tashi ce a ɗaki ya zauna ya rubuta ta ya faɗi sunan wanda ya rubuta wasiƙan ma ya kasa ya ce ya ɓoye sunansa wai ana musu wani abu ya yi sharri masharranta a ciki a mazauninka na shekara ishirin duk abin da wannan ya faɗa wasiƙan kana tare da yan faira amma ka kasa ganewa so amma babu komai yawwa akwai wani babban najibullah zakiru ɗaya ne daga cikin yaransa don kusan shi yake sa su yaron na hannun damansa ne najibullah zakiru wallahi in kun ga zagin da yawa isiyaka rabiu ya rasu ba isiyaka rabiu ran da aka ce isiyaka rabiu ya rasu shi abdul jabbar din da izinin su yasa suka yi wannan postin din najibullah zakir wai sunan shi ya fito ya zazzagi isiyaka rabiu ya kafurta shi da izinin kuma abdul jabbar din da izinin sa amma ka fito kana cewa wai kai kana wa isiyaka rabiu addu'a addu'an uwar me zaka mai bayan ka gama kafurta shi ka tura shi a jahannama ka ce shehu barayin kafiri ka kira su shehu tijjani yan mota abokan babanka duk ka kafurta kowa to mu ma muna gaya muku a nan akwai guri ɗaya shehu ladi lallai lallai da ba a danna ba sai kuma an danna kowa ya ji a dawo min da guri afuwan shehu muhammadu nasiru gurin da suke raina annabi shi kansa maganan cewa ya raina annabi din nan akwai wani bidiyo da zaka gan shi a duba shi yana nan zaka gan shi shi kadai ne a ciki ko shi kadai danna mana gashi nan a ƙasa danna shi saboda wannan abin kafirci ne shi ma ya ji
suka ga wutar nan ta fara ci ta zama haka a gaban ku na maimaita na ce ga girma gwamna inda abin da nema ni ban gane mene ba a Kano ake ta min wannan masifa idan gandu je turo a harbe ni ya sani ba ni harbe ba annabi Muhammadu ya harbe
Allah ya tsine maka ƙarya kake dan dan iska dan gidan dan gidan ansata dan gidan zinatu a harbe ka ƙari duk wanda ya gaya wa annabi ya ce shi aka aka harbe ya zama kafiri kowaye shi ka gaya wa annabi haka dan iska kawai ka ce an harbe ka an harbe annabi a harbe ka kai din banza kai din wafi dan iska ka ce an harbe ka an harbe annabi a haka ne kake cewa zaka zaka yi yaki ka kara alfarman manzo Allah ka ce wai an harbe ka an harbe manzo Allah waye kai ga kasa din sa nan muna da shi yana baganin Sidi Abdul Qadir a ciki shi ma yana cewa Sidi Abdul Qadir bai da sa'ani sai dai a annabawa ka rasa duk gurin da zaka ajiye shi tsakanin waliyan wansa ba zaka ajiye shi ba sai dai a annabawa dan iska kawai ka ce wai wai wai wai wani an harbe ka an harbe annabi duk wanda ya gaya wa annabi haka ya zama kafiri ko shi ko shi ya gaya wa manzo Allah haka ya zama kafiri dan iska kawai matsiyaci Allah ya mana magani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar dan Allah saurara dan Allah kar a tashi ayi hakuri wannan shine jihadi fa mu ma hakuri muke yi ko ba haka ba akwai raddi guda daya malahudu ayi hakuri saboda malam Mustapha dala karata shi saboda muna so a saurara wannan jihadin da muke yi da mu da ku duka ake yin sa saboda haka sauraron nan yana da muhimmanci mun san dare yayi amma kuma yau din saboda mun yi sukujin saboda azumin Ramadana Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna kuma ba zan yi wani sharhi ba tun daga malam Nasir yana nan wannan mun yi turmi ɗaya na cikin gida kenan ko mu ce cikin gida da waje kafa ɗaya cikin gida kafa ɗaya waje ko mu ce duka ma a wajen ba mu sani ba saboda haka yanzu kuma za mu shiga gidan waje gaba ɗaya ma'ana shi sai diman nasir zai kawo mana maganganun da su waɗannan 'yan izala suka yi abin da ya sa da mun ce tunda in an ba da wannan raddi kamar ya isar gaba ɗaya to amma sai muka ga akwai maja majan nan su ‘yan izalan da kansu suka ce abdul-jabbar abokinsu ɗan tamore abokina in ji wani wawan dokta daga cikin ‘yan izala sai muka gane cewa ashe haɗin gambiza suka yi su sun tura shi ne ya je ya yi da yayyayyayi suka ga kai ba zai iya fitar da kansa ba sai suka fito suka ce ina wannan faɗa wannan ɗan tamoren ba zai iya ba dan ta more kai ma kana yi amma duwawunka a waje haka suka wada wallahi haka suka wada ba su san cewa su yan izala shedan bane in su za ka yi kamar shedan ne sai ka gama sai ce ni bari umminka ko ba haka bane to haka suka gaya masa to yanzu akwai maganganu masu muhimmanci wanda dole ne mu taba su musamman akan abin da wani da ake ce masa wai Anas as-Salafi da wani wanda ake ce masa wai Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu sannan da wani tsinanne wanda Allah ya tsine masa ko ya faɗi Allah ya tsine mai a ciki ya kawo wani tarihi na ƙarya wanda ba maraji'i ba komai ba abin nan akan sayyidi shehu Ahmad Tijani ya yi masa ƙarya ya yi masa wasu ƙazafi a ciki saboda haka dole man Nasir mun san lokaci ya yi nisa amma za ka zo ka taɓa wannan abu